الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da shida ga watan goma watan shan albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a shekara a hadisi na ɗari bakwai da tamanin da biyar darasi na ɗari da sha takwas za mu tafi hadisi na ɗari bakwai da tamanin da shida darasi na ɗari da sha tara a cikin kitabun hajji babi na talatin da shida inda za mu tafi fadlul umara ko kuma cikin babin fadlul umara su fiye rawa yau insha Allah ta'ala muna da ragowar kama hadisi da ko babu fadlul umra ko ke shi za mu biya babi na talatin a wannan masallaci na wajen bar bin jama'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai ne babu fadlul umra fi ramadan babu da yake magana akan yin falalar umara a cikin ramadan falalar yin umara a cikin watan ramadan kaga yanzu an bude umara za ka gana ta yi tana da falala ta ce ta kanta amma ba ba ta kai wanda ake yi a ramadan shi ta za ku ga tunkutan da ake a ramadan wani lokacin ko aikin hajji ba ne kamar yadda ba suke faɗa cewa za a sami adadin mutum miliyan biyu miliyan uku a lokacin aikin hajji amma a umara ana cewa suna kun haka domin shiga ake ana matashi a umara in za a iya ce ma aka tattare mutanen gaba daya wanda suka yi umarar sun yi miliyan goma mutane a cikin yi aka ce mana to kaga kuwa umarar da ake yin da a ramadan ko shakka babu a babu wani aikin hajji da yake daukan mutanen da ake wato suke zuwa wannan lokacin shi aikin hajji ana da mutum duk da ita ba umara ana amma amma sai an kai ƙarshe musamman goma ƙarshe amma dai wasu lokuta wani zai je kwana biyar sati ɗaya ya yau wanda ana shiga ana fita ne amma ita hajji kaga guri ɗaya za a za a zauna domin ba wanda zai je ya dawo ba ya arfa ba to shi sa za ka ga cinkoson ya fi yawa a aikin hajji amma ko shakka babu suna faɗa cewa umara adadin mutanen da take ɗauka tara wata ko shakka babu tana lullunta ta aikin hajji ne da bakuta ba to wannan wasu wannan wato falalar suka hango wasu kuma ga tashi an fahimta da jago ke yi za ga wasu wannan falalar ko shakka ba su suke yi wasu kuma ga tashi domin ana zama a dara sauri a tattauna a ce na alajuwa na ce bai zo a ce ya fada kwana an sha gezuna an za shaida mai rini a taba a yi dariya a taba a ji a ji ya fada fada saboda duk shekara nan ake zama to kaga akwai wannan akwai wanda sun nufaci Allah akwai wanda kuma minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah Allah ya kiyaye to shine yi an bin Abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya ra'a musu yadda kana yake da maraja annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya dawo min hajjati daga aikin hajjinsa na wanda ya aikin shekara ta goma mun faɗi mun bi aikin hajji na annabi ya yi umara nawa ya mun ji wannan karatun baya qala li ummi sinan al ansariya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ummu sinan al ansariya wata mutuniyar madina ma mana aki min al hajji bai wa Allah me yana ki zuwa aikin hajji kowa ya je aikin hajji ke wa ki ba ko ba nan bane ban jiwa ba haka take wa to wani tada bane na bukari da musulun yau to na fahimta shi a nan cewa imamu da ake an ta'ujji na ma'ana ko farkon ne cewa ya an bin abbasin kada kada da billahi sallallahu alaihi wasallam limra'atin min al-ansar annabi ya faɗa to gaskiya ni ba hake ta ana ba wato ya faɗa ga wata mata daga cikin mutanen Madina yace ma mana aji an ta'ujji na ma'ana me ya hana shi ba za mu biya naku sai kuma ku ji tawar waya me ya hana shi yi aikin hajji tare da mu kana sai ta ce kana da nana bi'un sai ta ce mun kasance muna da wani rakumi shine na bi amma rakumin da yake ban ruwa an fahimta da kyau ku yawwa wanda za a dace ne ban ruwa a cikin gona lokacin rani faraki ba hu abu fulan sai su ce baban wani ki yawo tana nufin mijinta wa buluhu da ɗansa an gane ku da kuma ɗansa li zawjiha wa buniha ai tana magana ne ga mijinta da wa ɗanta wa taraka nabi'an yamdahu alayhi saboda haka shi ban tsira kuma shi ban tsira kuma shi kuma shine nabi'an kiwa wato yamdahu alaihi wanda za ta rika yin ban ruwa da shi shi za ta hau da shi ta yi ban ruwa kada ce ce bai da kana ramadan kaga ta ba da ujiri cewa ba ta da abun hawan da za ta ita abun hawa biyu ne da shi sai hau ɗaya shi da ɗan da suka tafi ɗayan kuma ya baki a gida domin aka tafi da shi gona za ta bushe ita ma gona tana bukata a shayar da ita tunda ba damuna ba ce to shi ne ta bada wannan hujjira annabi ya karbi hujjirin sai ce bai da kana ramadan to idan ramadan ya zo ya da mi ne shi to ji aikin hajji ki ce a wannan ki umaraki a wannan ramadan fa inna umratan fi ramadan hajjatun nafsi annabi ya ce domin yin umara a ramadan shi ma aikin hajji wane mutum au na hawan mimma tsala ko kuma kwatankwacin abin da ya kada to ba za ku fi shawarwa ya duk da haka cewa ya ji a cikin abbasin ala na mara ji annabi sallallahu alaihi wasallam min hajjati lokacin da annabi ya dawo daga nasa aikin hajji kana da ummi sinan al-ansariya kaga amfanin wato duruk kenan durukul hadith kaga ana ruwa ya ba ku sunanta ba idan malami ya zo zai ce muku wanda in kai baka san hadisin ba an bayyana da jago shine na ja faɗa cewa duk lokacin da ka je ka tarar da littafi a kasuwa an yi rubutu akan wannan matsala mustaqilla kamar misali hukukul ukhuwa don kana da kuɗi ka biya domin kai wata hadisan da zani akai amma shi malamin duk inda wani hadisi da yake yi magana akan ɗan uwan ta kafiya na kodiya ta abu an fahimta da jogo kamar littafin wato sibatu hadirin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawa hajjaji na shek albani in ya kana so ka more da aikin hajjin ka dauko shi domin duk ruwayoyin ya tattara sai ya gaya ma an huta to haka yake to kaga anan da aka zo ta ku ruwayar ba suna amma a wannan ruwayar zai ba suna cewa sunanta ummu sinan wataƙila da ni ma ta warware ta zo babu suna sai ta a nemo sunanta to anan sai a je a nemo to ka gani yanzu ya babu suna a nan ma mana ake min alhaji ne yana gizo a yake nan ƙara ta ce abu fulan baban wani ta ali dauda a ji ƙarin bayani ko shi ta da fassara a kan saboda anan ya faɗa tana nufin mijinta kana lahu na bi'ana ya kasance yana da abun ban ruwa guda biyu raƙuma shine na bi anan yana da raƙuman da suke ban ruwa guda biyu hajji ala ahadi ma ya yi aiki hajji akan da yau kun ji a wannan ruwa ai ba kun cewa shi da san zai tafi ba amma a wannan a taku ruwa ya faɗa ƙarin bayani ke shi ne matsalar ta maurawa da ake faɗa cewa su zo su karya da hadisi a ce ai kaza ko ya fi karo ba kai karo bayani ne kawai والآخر يسقي أرض لنا ɗayan kuma shi ne wanda zai wato shayar da gonar samu قال ذي وإن عمرة الدين وغانا تقضي حجة to ku sani cewa yin umara a ramadana daidai take da aikin hajji hukuncin su daya aw hajjatan ma'i ko kuma aikin hajji tare da ni sallallahu alaihi wasallam shekar rawi ta ji ba aikin hajji ma tare da Allah zai yi ne mutum ji shekara ya tafi kenan idan jari ya zai yi amma ba wani laifi ga kyale mutum ya ji shekara saboda annabi ya ce aikin hajji tare da ni to to ake duk wanda zai yi shi ya rika hararo waɗannan kuma ka hararo a zuciyarka cewa annabi ya ce zai aiki kamar na aikin haji tare da shi ko kuma aikin haji wannan umar da shi shi da rabata kaga a cikin mutum ya zo lissafi yanzu a ce aikin hajjin ka nawa to wata gila sai ya ce ma aikin hajji na hamsin umara ta ishirin da biyar shi wani watakila tare suke tafiya aikin hajji nan ya san cewa aikin hajji talatin suke yi kuma duk tare ake zuwa haba mana ya za ka ce aikin hajjin ga abu zai ce kwarai kuwa yace ba na yi umara a cikin ramadana guda ishirin ba kuma annabi ya ce kaza ya yi dai kariya ya faɗa ko gaskiya daidai ne kamata ya gange shi ne dalilin ga naga tare muke zuwa ko kaga ya haka wani labari da na karanta ya burge ni wani yaro ko ta bada wani makaranta bada wani masu ya shiga aji sai ta ba wani yaro lemo guda daya ta kara man da biyu ta kara man da uku sai ta ce nawa kenan sai ce hudu guda uku ga bari guda nawa ne zai ce hudu ne lemo nawa ne a gurin ka ya aka ji shi ne nan sa lemo nawa ne a gurin ka sai ce hudu sai da ke ma haka sau uku sai ta kwace lemon sai ta ɗauko tufa sai ta baki ɗaya biyu uku ta ba nawa sai a gurin da yake uku ta kuma kwacewa ta kuma mayar mara nawa sai a gurin da yake uku sai da aka kai uku ne sai kai wani irin yaro ne da rike kunnan sa a ce ne mu ne sai ce ai malama akwai ne mu a cikin da ta haba mana wato karatu ne mai kyau wanda yana nuna jarabi ne mai yawa a cikin cewa ka daina saurin yanke wa mutane hukunci ka ba da tambayar ko ba haka bane yawa wataƙila suna da dalili ita lemon an ce lemon nawa ne a gurin ka yace hudu kariya yayi domin a gona a taka nawa ne ke ji ke ka ga kai da bai amma lemon nawa ne a gurin ka yace hudu ba kariya yayi ba wani mutum ka ga wannan intelligent da yaro eh zai zama wani abu nan gaba kwarai kuwa to wannan shi ne to kaga wannan shine umara a cikin aikin haji shi za ku ba za ka umarar ta ramadana ta fi kowace tsada ta lullunka duk wanda ake zuwa sau uku hudu haka Allah ya shirya to wannan shine kaga wannan hadisin mun ji abin da yake koyarwa mun ji cewa ai aikin haji an umara a ramadana ne take da aikin haji sannan kuma mun ji yadda Allah yake yalwata ibada isa wani magabaci ne da kadin zalla man galaba ta hadu wato akaratu ya bata ya ta duk wanda ya sake daya ayarsa karin da yi gomayyarsa Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ita kuma wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha ake kuma yace duk wanda ya sake gomayyarsa daya ɗaya da tarin da gomayyar da daya ɗaya tarin da yare gomayyar da ya tafi kuma haka ne istifa da ni sai ma an jira a ce kar ku zuba ba mu rubuta bar a lokacin ko zai zuba lada kuma kai me ba ko a baka ɗaya goma za a bayar har zuwa cikin bari to kaga wannan shi ne hadisi na gaba ko babi na gaba babu ce babu da kone maka ni da sani ya kira wuya babu da yake magana akan an so mutum ya shiga maka daga sani ya kira wuya sani ya kira wuya wani guri ne wanda yake mai gudu da yake da ma ita maka ruwan da ya zanta shi da kwari haka maka ce kuma har yanzu duk da cewa an yi gyare-gyare hawa da saukai wasu wuraren wani gurin za ka tafi halami za ka gangara kake in ka tashi dawowa kuwa sai ka yi da gyara haka maka ne har yanzu to saboda haka akwai gurin da ake kiransa saniyatul uliya wato gurin da yake wato mutum sannan sai yake wal khuruj minha da fitowa daga nan min saniyatul sufla daga kuma gangare dan tudu na kuma gangare wa dukuli baladi min tariqi da gairin ladin tarajinha da kuma shiga garin makka ta hanyar da ba ta ita ya fito ba annabi yana canza hanya ne ta gomawa garin عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق شجره النبي يا كذا دينا فتوى daga wata hanya da ake kira da ɗari ku shejara wani guri ne daidai hanyar zurgu da yawa gurin wannan miƙaƙin ta wannan gurin to ta nan gurin shi ne ɗari ku shejara to annabi yana fitowa ta nan sannan kuma mai waye da kullum min ɗari ilmu'arra sannan yana shiga can yana fita muka ce ko kagan zai fito zai fito ta wajen miƙaƙi sannan kuma idan zai shiga zai shiga ta hanyar da ake kira da ɗari ilmu'arra wani guri ne shi kuma gargara an fahimta da jago yawwa ko kuma wasu ba da suka ce a shi ne wato an samo shi ne daga shari huwa nuzulul musafir akhirul layl gurin da matafiya suke sauka idan dare ya tsara lokacin da suka dawo kasan ai sunna ne mutum ya dawo a wannan lokacin ya koyi shiga wa mutane gida da dare sai ya tsaya ya dan huta a wani guri sannan bai shiga masallaci ya sallah ya sallah abin nufi kafin nan iyalin su sun an kara sun shirya amma yanzu da ake da ake da waya an ga ya bata za ka yi towo domin ta kinsa cewa za mu towo gobe mata ba ta son kai da biya tohuwa kawai su ganka kasa ham wani ila ta tsere kanta gida a kaddadane yara sun ba da guri kaza duk in ka dawo wani abubuwan da za ka gani gaskiya ba za ka ji daɗin sa ba amma idan ka sanar to ka muka dawo haƙƙun shi da shi to shi ne hikima kaga ba boko bace sunna annabi bare ko wani zai ga boko shi ba boko bace da abin da ka gani na kyauta da ko wallahi ba dure ta tayi kuma ka koma da kyau za ka gani to wannan shi ne to kaga ta inda nan mun ji kawai ta inda yake shiga da inda yake fita hadisi na 788 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثانية العليا النبي هكذا سينا شجاع يقول ان دعتي كلا الثانية العليا an gani an ce dai wato makabartar maka ne shine wannan gurin shine ake cewa gurin alhajjud guri ne mai wahala hawa yana da wahala saboda tudu amma kuma lokacin da yana muawiya da ya rubuta da kun san muawiya ma'aikaci ne da ya rubuta da ya gyara hanya da ya lebur da lebur din ta wanda yake tafiya yanzu ba zai ba zai ga wahalar wannan wahalar da aka ga a baya ba bayan shi kuma a sarki abdulmalik shi ma da yanzu ya kuma gyara hanya kamar yadda ya ke ba tani ya rafi wa ya gyara kuɗi kaza a ta gwamna kaza ne bayan shi wani ya zo ya kuma to bayan muawiya abdulmalik ne ya zo sannan bayan sa akwai gwamna da ake kiran sa mahadi shi ma ya zo ya gyara wannan gwamnonin guda uku ko manyan musafin guda uku duk sun yi gyara da tabi'ai amsali da tabi'ai duk sun yi wannan gyara don muawiya ne kawai tabi a cikin to sai ce ta ji wa yakhruju min as-saniyati as-sufla ya fito daga as-saniyati as-sufla gangare shi kuma wani guri wanda wato yana kusa da babu subaita akwai ta koba da ke kira da babu subaita shi ma irin wannan kajin kaji a kuma lokacin za ka iya tambaya a kowane su suna rasa da wakilin kawai a cikin masallacin haramin madina da makka in dai kaje gurin za ka suna da rike wasu ɗalibai ne suna nan kakka da yan karari haka nan da kabai in dai kai tambaya su suna san irin wannan ma sai a ce ma bayani ai kaza kaza kaza idan ka je baki a ba baki a baki wani garka shi ma za ka wasu a gurin da kawai su ji ji dai abubuwan da ba daidai ba su ma ɗalibai ne wasu kuma suna cikin ɗan da'awa na wannan bilbas da kokamin za ka su kuma su ma da jallabiya da dan abin su naka kawai za ka gansu da ɗan littafi a hannu jira ce kai musu tambaya kawai su gaya ba da Allah an ce akwai babu kaza musamman suka da kai tambayar ka sani to za ka sha bayani cewa babu kaza da aka ce yanzu tana ina to za su taima bayani ai kaza kaza kaza kaza ita ce guri kaza amma yanzu an yi kaza idan akan kabari kai tambaya me yasa daga kaburburan an ce nan kuma kabar dace amma kuma ba fili sai ka gaya ba dalili dan ba za ka ce ka yadda kake ganin filistika ko gini ba za ka gani gani ɗauka haka fili da fitar ba makabarta haka take sai ai ba bayanin dalilin da ya sa sai sun gaya ba to yana da kyau gaskiya irin wannan gurin ka samu kanka ka yi tambayoyi za ka ƙaru sosai ballan da wanda ya biya ya san guraren kawai tambaya ne a tura shi ina ne shi kaza shine kana wajen uhudin nan ka ce ina ne sai wannan roba inda wannan ma'arar zuwa sun suka dauna wanda annabi ya ce tsaya a rakar da sako za a nuna wa cewa kaga guri kaza shi ne kaza in ka ga dama ka je ka hau kai ba eh to wannan shine to sai ce hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda dari bakwai da saba'in da tara ana Aisha annan da biyu sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a Makka da Aisha ta ce lokacin da Annabi ya zo Makka da kalabin alaha ya shigo ne ta saniyatul uliya duk ba da bayani ne na wannan ya shigo ta kan tudu in ka ce saniyatul uliya daidai ne idan ka ce ta kan tudu daidai ne wakar in ka ga dama kuma kai bayanin gurin da wata sifar daban kima daidai ne wakar da min asfali ya mutu ta gangare shi ne kusa da babu su bai kaɗa shi ke ta kuma kusa da makabarta diyayi hadisi na gaba ɗari bakwai da casa'in ana aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kana amal fashi min kada'i ko kuda'i lokacin da yayi aikin hajjin sana aikin hajjin sana ban kwana ya kuma yi umara ta ta ƙarshe dan mun ce umara nawa yayi hudu ko umara hudu yayi shekara ta shida ta bakwai ta takwas da ta goma mun yi wannan karatun satin da yau to ya shigo ne ta gurin da ake kira kuda shi ne fasali ya dalo da yadda a'ala maka shi ne dai kuda kun ji wani sunan daban eh wa kharaja min kudan kaga kudain sannan kuma kudan ai min a'la makka ya fito ta a'la makka din shine dai kudain kuma kudain san kawai tarki ne akai haka shine dai kuda kaga nan an nuna ba wai ya shiga ta kuda ya fito kuma ta kuda idan shi ma eh gurin ana kiransa da wannan sunan inda yake wato asfali hadin shine gangara ana kiransa da wannan suna babu sai babu mabiti bidi bidi uwal babu da yake magana akan an so mutum ya kwana a gurin da ake kiransa dutsuwa inda ya rarrace da kole maka lokacin da yake nufin shiga maka an so ya kwana a wannan gurin kafin ya shiga an so ba dole bane shi za a kara karanta sauran da sauran za ka ji an saba shi a cikin mustahabbat baya cikin wajibi wani suke sadi lidhuli ko mutum ya wanka dan shiga barka an so a cikin littattafan mu da bidiyon gida ma ana ga cikin musabai an kawo wanka da wato da yin wanka dan shiga barka ko ko yana cikin wajibai musabai ya kawo wa dukhuli hara hara kuma an so mutum ya shiga da rana kaga wannan ana magana ne akan wanda yake da jiko haka ko wanda wato a garin yake amma wanda aka dame shi a jirgi yanzu aka ta ba zai da ake da kai ba ko kana da ikon ka ce musu kai lillahi da jiko ka kake aka ga wajen ne ka biya kuɗi ka dai ai yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ba shi don mutum zai tafi maka ko ya tafi da wanda ya taɓa zuwa saboda wani lokacin duk karatun ka wasu abubuwan da za a zo a yi sai dai ka zo Allah zai saka da alai sai dai ka ɗebo wani kuɗin ka biya tsarin shiga jirgi da shiga mota da yadda ake fita a shiga kawai ko ya ije ka shi kai ya ije ka wallahi ba ko zaka zaba amma Allah ya ce miki ga wanda ya taɓa zuwa kamar shi ma idan kai ka hada ce kana da shi shi kuma ya hada ce yana da experience cikakke yawa saboda haka sai ku amfani juna barai ku yi wani amfani haka yi amma Allah ya kama ka ne kai ala rabba ne kai ala gaba da malam ne to za ka gane kuwa kuwa to sai kuwa dan sai ka gana wai ka wata daki nan ya ce ba ayo rufa dakin nan da ba ka sani ba Allah kuwa bi zai ba su ba ruwan su kuma wai wannan zakar da aka baka kawai an gaba da kai karfe kaza zuwa kaza ka fito guri kaza ka tsaya ba abin da ya mutu kuma idan ko ɗan ɗakin kun ba kai za a zo ko gaya ba ba za a yi ba zuwa fito ka sani sai dai ka ga mutane na jan da ka wata kila ba ka da ba ka tafi har da kana ta kana da bai Allahumma la bai sai kana da kana an rufa kaji ba ba kai ta kaje ba domin sai zuwa ka daga shi kana zuwa kafi ne zaka jira an ka jira ba ne ba domin awas din ka din dai ai kada wanda ya zike ya danyen kai wallahi dan danyen kai in dai ka samu kanka irin komai ka gani baka sani baka tambaya sai ka zauna lafiya in ba haka wata ran ma za ka ji jirgin ya dawo kana can kuma sai ka biya kuɗi za a dawo da ni ai ɗaya daga cikin karatun ni da na koya kenan sosai sosai dangane da abin da ya shafi wato maka da haifar da madina cewa ka tsaya ka buɗe idan kai tambayoyi kar kai kuma ka kiyaye an ce kwana hudu za ku yi a maka to a ran kwana ran ku ka zama ala basirati in ba ka za a tabo ba kai wannan shi ne kawai to kaga sai ce an so a nabi na umar radiyallahu anhu ma kala ba ta nabi sallallahu alaihi wasallam bi diwa annabi ya kwana a wani guri da ake kiran da zuwa hatta asba hajjawa yake thumma da kala bakkata da ne shiga bakka wa kana ibn umar ya fa'alu ibn umar tun da ya ga wannan shi wa kullun zai shiga bakka haka yake wane ne wane ne shi wannan bidiyon wani wadi ne haka dan kwari ne haka wanda yake a kusa da makka an gane ku wasu kuma suka ce a'a guri ne kusa da kofar makka akwai wanda suka kawo wannan magana amma a yanzu an fitar da gurin da abaru zahi abaru zahi yanzu ka je kace bidiyon yawanci ba zai da wannan ba abaru zahi haka na na ya ce kuma hanyar masjidu Aisha ne eh saboda haka yanzu in kana so kai tambaya sosai a gaya ba bituwar in dai ba ɗalibin ilimi ba dan gari ne kawai cewa za ka yi abaru zai shine zai nuna ba shine bituwar a yanzu hadisi na gaba kaga wannan an zo ai haka mun ji fa'idar haka hadisi na gaba shine 792 ana Abdullahi bin Umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yanzu bi bituwar annabi ya kasance yana toka a wannan gurin wai rufi ya kwana a tayi biya hakari ya waye yusalli suba ina ya kudumu makka yana sallatar asuba lokacin da zai shiga makka ya kudumu bi ma'ana ya kudu lokacin da zai shiga makka wa musalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalika ala aqmatin ghaliba gurin da annabi yake sallah a wannan lokacin yana yi akan wani dan tudu akma shine mawdi'un murtafiya gurin da yake ya daga shine akma an gane ko yawa ba shi da wani matsala sai ce galiza mai kauri laita fil masjid alladhi bunya samma yace ba a masallacin da aka gina mara a wannan lokacin ba samma ana nufin hulata dan muda'in samma ali muda'in samma ba summa ba samma ana nufin dan a gurin ubangiji kuma aminu mai biyayya ne ga Allah kuma samma aminu sannan kuma abin da shi ne a wurin Allah to shi ne san ba sai ce walakin sai dai asbala min zalika ala akmatil galiba an gane ko asbala min zalika wato asbala min zalika ala akmatil galiba yana gangaro wato wannan gurin ta kan tudu mai kauri shi ma dai duk kusan irin hadisin can baya da muka biya cewa akmatin gariba yana gangarowa ta gurin tudu wanda yake shi ma mai kauri ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma dari bakwai da tasa'in da uku annan nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala qurbatay jabal annabi alaihi salatu wasallam ya fuskanto qurbatay jabal kaga guda biyu kenan qurbatay jabal shine al-qurbatu hiya madatar dari wata hanya ta cikin zuwa zuwa ta kira qurba hanyar jikin duwatsu ita ake kira furza to annaba dai da haka ya kasance yana shigowa ta wannan hanyoyi ta jikin duwatsu alladhi bainahu wa bainal jabal tawil wanda yake tsakaninsa da wannan dutsen dogo na Ka'aba wanda yake gaba da Ka'aba وجعل المسجد sai ya sanya masallaci alladhi buniya tamma wanda aka gina a wannan lokacin ya tsara da masjidi bi tsarafin asma sai ya sanya shi a gefen wato masallaci wanda yake a gefen wannan tudun wa musallan nabi sallallahu alaihi wasallam asfala min ala al-aqmati sauda gurin da annabi yake sallah kuma yana daga gangare gangaren sa daidai wannan tudun wanda yake ne wato baki baki dutsen kamar ka iya cewa baki ne yadau min al-akmati ajarati azru'in la aw nahwaha tsakanin wato masallacin da wannan tilin bai fi taku taku zira'i goma ba kamar mita biyar da wani abu bai ba haka ba ثم تصلى تصلي مستقبل الفردتين من الجبل sannan kuma gefe sallah wato suna masu fuskantar wannan hanyoyin guda biyu da dutsen alladi bai haka wa bainar ka'aba ko kuma kai ka yi sallah idan ka zo wannan gurin sai ka yi sallah a wannan hanyoyin guda biyu da suka raba na daga wannan dutsen wanda yake tsakanin ka da ka'aba wannan fa gurare ne shi kuma an gani duk ba za ka gansu ba sai dai ka tambaya shi ma a nuna ma babu su an gabe su yanzu sun zama tayi shi ma wannan karatu ne shi kawai za ka biya ka samu lada amma ba za ka ga gurin ba to kaga hadisin da ya nuna mana tambaya irin wannan kamar da ibnu umar yake za ka yi tambaya ne dan kai ne yace babu tatabbu'i asarin nabi sallallahu alaihi wasallam dan kai ne aka za annabi alaihi salatu wasallam sannan kuma da yake ibnu umar yake da tsananin biyayya ga annabi domin shi ne mai kawo wannan labaran babu ce babu ramli ramani bil tawafi babu da yake magana akan an so a rika yin sassar baya yin tawafi bil tawafi bil baiti ita afwan eh haka ne ko wal umrati a tawafi wal umrati da umara wa fil tawafi al awwal bil hajj da kuma tawafin farko a aikin hajji tawafin farko tawaful qudum annabi da Umar radiyallahu anhu ma hadisi na 794 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول الأول النبي هكذا في إذا جاء توافي توافي أتافهم ألا توافي نفرقه يخب ثلاثة أدوان يلا ينسى السرفان الطواف الطوافي بلا أكم فرقه ويمشي أربعة سورة كما في شفاء قفا بعد هذا السرفان بلا أكم بلا أكم إذا ما أجيه تأكم فرقه السرفان وأنه كان يسعى بدن المسيح annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana yin tasarfani da ya zo gurin da ake kira ta wato badin masjid shine suka ce al makanin munkhafid min al wadi alladhi bayna safa wal marwa shine gurin nan wannan gurin da ake sa kore koriyar alama inda muka ce an zo gurin za a gozo a bararan nan sun mai gurin gurin sai wallahi sun mai gurin abun wasa kawai sai kaga mata da maza alhali mata fa gunda zuwa wannan zarbar ba mata maza ne kawai za ka ji an shi ko da gudu dan wasu abin da suka bai ji abin da ya ba da an zo gurin kawai sai a nan da ne dan gudu ana wuce gurin sai kaga dan da ya haka to ne ba ba wai an wuce sun mai da gurin abun wa to ba haka ke ji ba to shine an ga ma zagaye hukun farko da kuma lokacin da aka zo badrin masih an gane ko yawa ila qaba baina safa wal marwa idan yazo yin tawafi tsakanin safa da marwa in ko na so shi ma kai da sarfa amma shi guda nawa kawai duk lokacin da ka zo gurin kaga shi ba ce guda uku ba shi da zarar kuma guri ne distance din gaba daya bai bi daga nan gurin da nake farkon masallacin nan zuwa karshen bango ba ya isa an gama gaba ɗayan sa haka yake ko baki yawa saboda haka gurin distance din da bai baka ba an gane ku ku sai shi to wannan shi ma mun ji kai ne kun ga an zo a yaka shi ne tawaful gudum da mutum ya zo ana zuwa da ka hango ka ba raka ba ka rabu sai ka zaro hannunka ba zaro shi ake tun daga gida ba sai ka zaro hannunka ka fito da shi da ka fito da shi yanzu kana zuwa daidai hajjar al'asuwa sai mutum ya ce bismillah wallahu akbar sai bara tawabin ya bara to a wannan lokacin zai tafi ne yana tattarfa an fahimta da kyau da ya yi guda uku kuma ya gawa sai mai da hannunsa ya koma zai ci gaba da tafiya mun faɗi a za a tsakanin rukunin jama'a da hajjar kasuwar wannan shi ne da ake wannan zazzafar za mu ji meye dalilin ma da ya sa annabi yake na zo a yi wannan zazzafar hadisi na gaba hadisi na ɗari bakwai da tasa'in da biyar ko shi ne yawa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu annabi alaihi salatu wasallam ya shigo ko ya gaba ya gabato shi da sahabbansa fa qala al mushrikuna ga dalili za a faɗa ne dan ku san cewa ba wai shaki faɗi wani ake faɗa kawai dan ne da dalili da yasa ake fito da haka sai mu jirgin suka rika cewa innahu yasdamu alaikum ai zai shigo muku suna da annabi alaihi salatu wasallam zai zo wa qad wahalahum umma yasriba zazzabin yasri kanu yusmuna yasriba ko yawa wal madinatu khairul lahum law kan khairul khairul lahum law kan ya'lam eh saboda haka suna ce mata yasri sunan masalina ne a da ya hada yasri bala muqabala ku farja'u sunan da ne a da amma annabi ya nuna sunan ta daba ko tsaiba ko madina ko wajen munawwa an soke wannan sunan to saboda haka sai suke ta tsaye cewa ba za ku gani ba ya bar garin ba ya koma madina zazzabin madina bi ya ramar da su fa amara hum nabi sallallahu alaihi wasallam an yi annabi wahayi sai annabi yau mai kisa bai cewa an yarmalul ajwa da talata cewa ai joke ai sarba a zagayen nan guda uku wa an yamtu ma bainar rukunai sannan kuma fi tafiya tsakanin rukuni guda biyu tsakanin rukunan nan guda biyu shine tsakanin wato rukunin jama'a da kuma hajarul aswad to anan ne annabi yayi umarni da a fito da hannu walam yamna abu an ya'murahum an yarmalul ajwa kullaha illa al-ibqa'u alayhi ba abin da ya hana annabi alayhi salatu wassalam bai ba su dama su yi sassarfar a gaba ɗaya zagayen guda bakwai illa al-ibqa'u al-ibqa'u bi ma'ana al-rifqu bihim sai tausayawa kawai ba abin da ya sa annabi ya ce kada a yi duka bakwai din sai dan ya tausaya mu guda uku ya isa kawai ali ibqa'u bi ma'ana al-rifqu bihi shine ma'anar sa tausayawa ali bin abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga da abbas Allah ya kara musu yadda ka da yake inna ma sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil bayt kai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa dakin Allah ai ana nufin yayi yayi sa'i abuwa ya yi sa'ayi bai da safa wal marwa a ɗakin Allah kai wa bai da safa wal marwa kaga ya yi tawafi a sa'ayi na farko yana da inda ba afa hakika annabi ya yi tawafi ɗakin Allah wa bai da safa wal marwa sannan kuma ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa domin na gaya muku ana iya gayawa sa'ayi tawafi tun a farkon karatun a ce kuma ana iya cewa kewayen ɗakin Allah ba sa'ayi an kawo sa'ayi ne a nan littafi kamar yadda ake yi wa magariba da isha'i isha'ayi an bai da dogo ai isha'i ce da rin jayi magariba amma ba ana nufin isha'i ne da biyu ba a'a magariba da isha'i ne isha'ayi ne dan rin jayi aka kawo shi liwuriyar musulki na kuwatahu dan ya nuna musulkai karfinsa dan ya nuna mushrikai karfin da cewa suna da karfin su cewa kowa ya fito da dan kansa kuma ba za a tafi yadda wata ce tafiya ba ta fara gudu shi ma idan mutum ya je samu cinkoso to zai kan motsa jikin sa kawai shi ke da kayi wannan zagaye hukun ya isa sauran kuma sai ka kai tafiyar ka yadda aka saba wanda kuma a baya mun faɗi ne safa da marwa din cewa duwatsu ne guda biyu an fahimta da kyau ko duwatsu ne guda biyu wanda kuma za ka ga suna na har yanzu kamar dutsen guda manya manya babu ce babu tilali da rukunan yi al-yamaniyyi bitawa babu da yake magana akan an so mutum ya shafi rukunin yamani da hajar al-aswad yayin tsawafi an zo ya taɓa su dunan rukunai ne a ukuraye ne ko a akarai ne an fahimta da kyau ko banda wannan rukunan guda biyu kun san rukuni kusurwa hudu ce a cikin kaba to ta yaman da hajar al-aswad kusurwai mutanen yaman da hajar al-aswad su kadai ake wannan abu shi kuma rukunin lewan da zaka da ba zaka ga ba shi kusu ba a hargitsi a gurin hajar al-aswad anan ne ake fasa baki dan kowa zai je sai ya taba sai ya sa bakin da shi za ga ana fasa wa mutane bai me kai ka me kai ka ba wanda ya ce ba wanda ya taba da wanda ya nuni daga talle da ya nuna da sandarsa ba wanda ya taba ya fi kalada a wannan nafi ba wanda ya ce ba in ka samu dama ka je ka taba idan babu ka yi haƙuri daga inda kake ka nuna shi yayi a kan ni wanda aka tuna kokawa ko to wani ne suka ba su gurguwa fatawa dan wallahi za ka layi aji sai ya dade daya wai jira aji sai mutum ya rabu awa kai yana jira wai wani ya wai bayan wannan ya tafi shi ma ya zo sai awa kai a gurin shi ba addini in baka bayyane shi ba ko to wahala kake ga wannan wurin yana muguwar jan wahala a addini to bai bayyane shi ba amma shi addini kana kuma bayyane sai yana ƙara sauƙaƙa ba haka yake kana kuma bai mutu su kana kuma za mu sauki shi ne kawai to kaga an gina umar an abdullahi ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحترم إلا الحجر والركن اليماني يا أم بتسوى للي ويا أم بتسوى أنه عليه الصلاة والسلام يا تكلي لا يحترم بايا كبر kowane abu a cikin ka'aba komai illa hajar in ba hajar al-aswad ba wa rukun al-yamani da rukun al-yamani kaga ake zuwa da ake yi wato ranar da gani haka an makale ga wani masu barci su wannan fararen da suke wa gwamnati kai karantuwa kai da garu ba ruwan garu saboda haka iya guraren da annabi yake gaba a'a dan dai ka taba ka ji ka iya tabawa ka ji kamar ta yi mutum ya gani ko ma mutum ji wani ya taba go wannan ya lauzu da yake wannan ba dai bai da umma kai da niyyar samun lada ba mutum ya taba kawai dan ya taba yake ya taba tabawa ba gobe amma ka gani ba tabowar ba ba wani ba ware wani lada na musamman cewa wai ka tabo za a ba don wani zaka ji ya ya ya bakali a ji a sai askar nuna da ji cewa ya baka da wannan shi ne to kaga guraren da ake gaba hajar azwar baka da rigima in dubu za ka yi wanda za ka zaka ba kowa da kai amma hajar rukunin yamani amma hajar azwar ko ga wani an yi da abbas da rabiyar lawa an ruwa an ali shaka to bara ba ka ji wannan ruwaya an karɓo daga ali shaka shi kuma an na ruka ne yake wa man yattaqi shay'an min al-bayt waye yake bara ku ji a ce tun da akwai irin wannan abubuwa waye yake ki a bar wani abu daga cikin tsakin Allah kamar mutum ne yanzu yanzu yana tattaba rubutun bangon kana ce masa kai ba a ce a taba da lokaci to waye yake ki a bar tsakin Allah tsakin Allah yanzu ji za a kyafa ta akwai alamar tambaya dan na san bai rubuta a naku ba amma a cikin kana so gane karatun ko na gaba shi akwai alamar tambaya ومن يجري شيئا وذلك أبو سورة أبو أسجد لك الله وكان في قال بيان في أبو شعثاء وقال بيان في جبراه وكان معاوية يستلم الأركان هذا في قاو جميع يجي أي سيدنا معاوية في يرى شعفر ركنا ذكا هدن ذك هدن يجي شعفر فقال له ابن عباس sai ibn abbas ya ce to da kaza a ji ya ji sai ce to da kaza innahu la yusalam adanu rukunan barin ga ba ba a gaban wayannan rukunan guda biyu ba shi kenan ba kaga dai rigima da kai ji da abun annabi sai kuma tabi'i da kake rigima akan cewa duka hudun ai muawiya ya kasance yake to ko da muawiya ya kasance yana jabar hudun sai ce mar wayannan guda biyu ba a jabar sauran kusuro guda biyu dama su wayannan Allah ya ce ne kama a jiran suke daga rukunin yamani sai hajar al-azwar to sauran biyu da zaka yi ba ruwan kare ba wanda yake ka ba shi kenan ba an gama na babu ce babu tadbir al-hajar aswad fi dawa da ruwa farkon me dai ba ita ce bane to ba ni ta ku wasi hadisi ibn abbas an abi ta'ata shine na saman sa to ma taraktu silama hadain rukunaini fi shiddatin wala ra'a منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهما kasan ina da wannan kwabo ban san wanda ya yara ba ni ma ina da irin wannan kwabo to kaga ya kamata a ce amma zan kokari zai rika mukarana cewa ya hadisi ibn umar ana yace ma taraktu silama adainin rukunai ne fi iddatin wala ra'a yace ban taba bari shafar wayannan rukunan guda biyu ba rukunin yaman da mi ajar aswad kaga lokacin da ai ba wannan cikin kosa babu shi kamar sarkin hoje ne yanzu da ake magana za a ce ma magabata a wancan lokacin mutum ya yi sarkin hoje da hoje guda uku guda hudu ko aiki yadda magabata suke ba irin da muke yi ko ba haka bane da yayi tsarki da wannan hujjar zai shigo cikin mutane kai ko da wata kila bokiti guda ba saboda siyasar da kai bai isa ba saboda kar ka je ka fake da wannan ka je kai tsarkin hujja sai kana wa cikin mutane ka ce kaza yawwa to kaga anan su na su ba cin kotu amma yanzu cin kotu ake har fasa wakiyai shi shiddatin walala cikin tsanani haka ko cikin kwanciyar hankali mun zura aiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma shekara da da daga annabi yana shafa su ban ƙara bari ba ibnu umar ke sada ja ta ce duk da ta gani sai ta hago kamar annabi ya dawo ta ce saboda komai irin na annabi yake tafiya aiwa duk abin da ya ga annabi ya yi ya yi wannan batu ne kalaulahu mu ma ta da azul muslimin walaulahu mu ka da tabibi ahliya ulaika ashabun nabiyyi wa hizbu na an gane shine rundunar annabi sabon annabi kuma rundunar sa wayannan bayan Allah to sai yake um to kaga ya kawo ji anan sai hadisi ibn abbas na kasa ko ana bi kasa ko na gaba to shi ke insha Allah zan kokarin ne mu irin kwakwal nawa باب استهباب تقبيل الحجر الاسود في الطوافي باب da yake magana an so a tumbaci hajar al-aswad yayin da ake tawafi kun ga shi ma an so a tumbace shi na ga muku fasa baki yayi ran da kaje ba mutane sai ka tumbata an umar radiyallahu anhu annahu ja'a ila al-hajar al-aswad baraku abin da yayi sai na umar yayi yana ma Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo wajen hajar azwar fa qabbala wujhihim maji fa qala fi inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa ni na san kai dutse ne da baka cutarwa kuma baka amfanarwa walau la anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltu fihi wallahi ba dan na ga annabi da tun baka ka ba ba zan tun bace ka domin baka cutarwa baka amfanarwa shi sai da Umar da yana da wannan dan ce daga lokacin da yazo na ga ya ce a kitabu tawi wannan bishiyar da yazo ga kowa yana um zatu alwa'in ko yazo ba sai za ka gare ta annabi da ne da yazo ga mutane ana fito da wato ga wasu abai da take aika za sai za ka haka kaburbura kusan guda 40 da aka rubuce shi duk abin kowa bai san abu aka kuke guda arba'in aka sa aka bayan an rufe sai sa duk gaba ɗaya aka yi lemon ɗin ba shi kenan ba to haka sai na wani yana da wannan sarki ne a tafi baya so ga abin da za a yi wasa da a shigo da shirka ko yaya to wannan shi sai yake cewa to kaga shi ma ka samu dama musafi mutum zai kai zuwa ga wannan gurin ya kumbace shi amma idan babu dama to ya hakura babu jawabi tawafi ala ba'i babu da yake magana akan koyar da babu da yake magana akan halaccin wato yin tawafi akan akan abun hawa ya halatta akai tawafi akan abun hawa ala ba'irin wa ghairihi da wani da wasila bil ajal bi mi'jal sannan kuma a tabu ajal aswad da sanda ko mashin da yake hannun mutum wani hawi ga wanda ya da makamancin haka ya rashi ga wanda yake abun hawa عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعيد النبي يا ثوابي اكا ابو هوسا يستلم الركن للجن يرى تاكو ركن الجماعه da rukunin abadar aswad da sallar da take hannunsa komai an ummi salama radiyallahu anha qalat shakawti ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ummi salama tace na kai kuka rashin lafiya ta zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam tace anni astajiba da lafiya kala sai annabi ya ce tufi min wara illa yi tawafi a bayan mutane kake shiga cinkoso wa an tira ki ba kina kan abun hawa fa tubtu take sai na tawafi na wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil bayt annabi yana sallah a gefen ɗakin Ka'aba ya qara'u bituri wa kitabin mastur a lokacin ma wai dan ta gaya ma ta haddace tace yana karanta wa turo kitabin mastur wani mutum abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya yaje mana akwai babu kusa alƙasin da ya har yanzu yana bukata addu'a sosai da sosai yana bukata addu'a ɗan uwa yana na a kwanta har yanzu muna rufa Allah maɗaukacin sarki ya tashi kafaɗarsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ya zame masa kafara ɗakin da ya wuce na yi ta bayani a kan abin da ya shafi vigilanti ko shakka babu ban san matsalolin da muka kawo gaskiya kusan sun shafi yan vigilanti bangaren cikin garuruwa sai da bayan an gama justice yake an karar da ni cewa su a nan bangaren gaskiya da tijan unguwar sun abubuwa sun yi nisa sosai kusan duk sati suna zama kuma ban taɓa kula ba wallahi jin ya shigo da nake cikin kundila cewa a ce an mai gaggade to wannan kwamitin sun suke wannan aiki to ko shakawa ba a nan an yi nisa amma dai a cikin ganin tsallake ba abin da aka wallahi ba abin da aka ana nan muna neman wani kila ba mu je mu nema musu alfarma in sanar ta yi karfi a taimaka a san wata can dan su dan la muhalla da hummi da al-irabi su kaga abubuwan da na faɗa gaba ɗaya su ma yi da manyan manya rututu amma ba ta zama ba kun da yi to anan da nutsuwar lawuwan ya warkar da ni gaskiya to sai da sosai don su ana ta maganganun abubuwan da aka yi na cigaba wasu manya sun tsaya a harkar don wani daga cikin matasa da yana zuwa karatu majalisi ne yake ce mun ko shakka babu shi ma yana participating a harka yake kuma manyan sun tsaya tsayi daga da yadda ko kayi contribution ko baka yi ba suna nan su dai suna abubuwan wannan abubuwa ne da su ake bukata Allah madaukakin sarki ya karfafe su ya kara musu lafiya ya sa su ma wa'ancan da ba ta yi yace ba su da filifin cikin da zai kama su Allah ya sa su farka dan shine kawai matsalar amma wallahi na ji daɗi da nabi cewa a wannan bangaren an yi nisa sosai da sosai don su fiye da wato sun ma ɗauki ma'aikata sosai suna aiki an kawo abubuwa wanda za ku gani nan gaba abubuwan za su fito a fili kowa zai gani to muna roƙon Allah ba ku sarki ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu ƙarfin gwiwa a kan irin wannan aiki domin aiki da za ka yi duk aikin Allah wato ko shakka babu sai ka tuke kunnan ka ji ka ji haka aikin Allah yake duk abin da dan Allah za ka yi kawai ka ji ka ji to sai abu ya tafi amma in dai za ka bi dan wani riba ko wani ya ci kaza ko wani ya ce kaza to ba abin da za ka yi wallahi ba abin da za a muna da Allah ba lokacin sarki ya agaza ba akwai dauran auren mala abba Suleiman da za a yi ranar lahadi masallacin umar bin al-khattab wanda yana cikin hadiman wannan masallaci za a yi ga umar bin al-khattab ranar lahadi karfe 11 sannan kuma za a yi lakta a wannan masallacin ta auren ranar juma'a asabar abuwar asabar rana asabar ne magrib zuwa ibrahim ma'ana insha Allah ta'ala wanda malamin mu fara abubakar salam zai halarta mu za mu karɓe shi a matsayin wato bakon mu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya a tashi lafiya Allah ya ba su zaman lafiya waɗanda suke mana siya da addu'o'i na kai akwai kanin da ya cikin mahalarta wannan guri malam Ja'far cewa jiya an kama shi sai dai ba fahimci kama ba irin kidnappers ne ko ne a jiya an kama shi yana roƙon ɗan uwa su sa shi addu'a Allah madaukakin sarki ya kuɓutar da shi kidnappers ne kaji jiya malam Ja'far gashi na a gaba yana roƙon ɗan uwa su sa shi addu'a Allah madaukakin sarki ya fito da shi lafiya Allah madaukakin sarki ya tsare imanin da lafiyarsa wayannan mutane Allah kai mana ba ya ubangiji dan suna ya kyawa wa tsofin ka madaukaka wadanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya muku bukatun da akwai ɗan uwa shi ma ga ita a baya bayan da ya saba da lafiya tana bukatar addu'a muna sa da cikin addu'o'in mu Allah ba ku sarki ya ba ta lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya kai ma baka da lafiya ka gode wa Allah baka da lafiya yanzu to Allah ba ku sarki ya ba ka lafiya Allah ba da wuce zargi duk wanda ba su da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inga da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ki ka ba mu iko gunna Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ki ka ba mu iko gunna mana sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين انجينيا يا بابا يا جواني 对，我，对，我，我。